kawai zan bincika maka insha Allah domin idan ga nuna tauki ga nuna ta'anis dole a shafe wata domin dole a samu nuna wadda take tadullu ala ta'anis dole kuma ga nuna tauki gaskiya yanzu ba zan yi tunawa ba wallahu a'lam eh to ai na sunna ba ba ba ba an tun shi nan ne da sunna ba an tun shi nan ne domin shi kansa tauhidi wani nuna tauhidi ai ba shiga cikin ba shi kuwa ai daga lasta ne daga laisa ne laisa ko shi ne mawari kaga tauhidi wani shi sukan kawo shi amma a matsayin barura kibiriya ko kuma jaz kamar wanda yi wannan da yake cewa daman da sa'adu ki laura in ki musayyaman laula lam yakun as-sababa ilayhi wato daman na sa'adu ki kaga dama ne kai filin dama ya duhu sai sa musu rubuta tafsir amma su wannan jaz ne babu shi a larabci kaga ba zai yi ba dan sunna ba zo da tafsir ba نعم karanta mu ji daga ina muka tsaya da nan al-usul al-adabiyya ci gaba
الأصول الأدبية تسهيل لدراسة الأدب العربي قسمه مؤرخ الأدب إلى ستة أصول وهي wato don sauƙaƙe karatu ga mai karanta adab na larabci su masu tarihin adab mu'arrikul adab sai sun karkasha su yawa ga zamunna guda shida usur jam'i na al'asr al'asr zamani al'usur zamunna har guda shida ga sunan ajere na farko
الأول العصر الجاهلي ويغطي الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بحوالي 150 عاما.
وتو أ أ daga cikin asr na farko daga cikin usur na adab akwai al'asrul jahili wato lokaci na jahiliya to idan an ce lokacin jahiliya ya shafi shine yake wa yughaffi al-fatrata allati sabaqat zuhur al-islam ya shafi lokacin da ya rigayi bayyanan musulunci bi hawalai 150 aman da kwatan kusuri shekara 100 kafin bayyanan musulunci da shekara 150 duk wani abin da aka samu a tarihance ya faru kasida ce huduba ce wadda har ta kai a kai ta kasuwar adab a kimanta ta a cewa adab ce to irin wannan ake kira da suna al'adabul jahili an gane ko domin intajun adabiyun qaddamahu sahibuhu qabla zuhurin islam wani intaj ne na adab wanda mai shi ya aiwatar da shi kafin bayyana musulunci sai a ce wannan adabun jahili an gane ko sai na biyu الثاني عصر فجر الاختلاف ويسمى عصر المقتدرين ويشمل عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدين وقد سمى وقد سمي ادباؤه مقتدرين لانهم مقتدرين نعم مقدرني لأنهم آثروا الجاهلية والإسلام wato a zamani na biyu shine zamani na farkon musulunci sadrul islam asalin sadr bai ji ba kenan to amma laraba suna amfani da sadr suna nufin farkon abu zamani na farkon musulunci to wannan zamani ana kiransa asrul muqdaramin zamanin mutanen da ke kira al muqdaramin ويشمل عصر النبي صلى الله عليه وسلم يا شاك زمن عند النبي رايو والخلفاء الراشدين da lokacin da halifofi guda hudu din nan suka rayu wa qad sumiya qudaba'uhu muqdaramin masana adab din wannan zamani an ambace su da suna muqdaramin saboda me li'annahum asarul jahiliyyah wal islam sun ci zamani biyu sun ci zamanin jahiliya kafin bayyana musulunci gashi kuma sun yi tsawon kwana har lokacin musulunci to sai a ce haza sha'irun muqdaramun wato asar jahiliyata wal islam yayi yayi a lokacin jahiliya kafin wani musulunci ga shi yayi yayi a lokacin musulunci to wannan ɗaya ne daga cikin zamani na biyu daga cikin zamunna na adam sai na uku
الثالث العصر الأموي ويمتد من قيام الدولة الأموية سنة 40 إلى سقوطها سنة 32 بعد المئة أي حوالي 92 عاما zamanin na uku shine lokacin da ake kira al-asr al-amawi ko al-asr al-umawi wa yamtaddu lokacin suna mai kuwa min qiyami dawlat al-umawiyya tun daga lokacin kafar daular bani umayya an gane ko a shekara ta 40 bayan hijira ila suquti ila suquti ha sanata 132 har zuwa lokacin da daular bani umayya ta kare a shekara ta 132 wato ai hawalai isnayin wa tis'ina aman watan kusan shekara casa'in da biyu kenan wannan zamani ne lokacin daular bani umayya wanda suna da sarakuna da yawa a cikin ta to dukkan mawaka da aka samu ko marubuta ko masu hudu ba da suka shahara wanda abin da suka yi har ya kai kimar a sa masa suna adab sai a sa masa suna al-udaba al-umawiyyun wato ko al-shu'ara al-umawiyyun ko al-khutaba al-umawiyyun wanda sun yi zamani ko sun yi yayi lokacin bani umayya cikin mawaka ne cikin marubuta ne cikin masu hutuba ne wanda suka shahara al-khutaba ke
الرابع الأثر العباسي وقد امتد أكثر أكثر من خمس من 500 عام إذ بدأ بقيام الدولة العباسية سنة 32 بعد 100 وانتهى بسقوط بغداد سنة ستة وخمسين ستمائة وستة وخمسين في بلاده كان العدد الأندلس al-andalusi الأندلس
akwai al'asar al-abbasi shine zamani na hudu lokacin halifanci ko shugabanci na banu al-abbas wa qad imtadda akthar min 500 am sukan wannan zamanin su yayi tsawo har ya fi shekara 500 iz bada bi qiyam ad-dawlah al-abbasiyya dan ya fara da kafar daular banu al-abbas a shekara ta 132 bayan hijira wanda hajiri sukuti bagadad ya kuma kare a lokacin da halifanci ya rushe a bagadad bi aidi tatar a hannun waɗanda mutanen da ake kira a tatar a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida wa fi zilalihi kana al'adabul andalusi a wannan a cikin inuwar zamanin banin abbas ne kuma aka sami adab na al'andalusi tunda a wannan lokacin an samu kafar daular musulunci a andalus a can kasar turai kanta turai ta yamma a kasar spain a yanzu kenan to nan gurin ma an samu masana adab da marubuta da shahararru da manya-manyan dakkan malamai tsawon a fannonin ilimi daban-daban irin su ibn hazm zahiri irin su alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki irin su abin nan al-imam al-qurtubi ga sunan manya dakkan malamai a fikihu a hadisi a menene wanda yake masana sosai da to ko da ba'un da aka samu a wancan daula tunda sun yi yayi ne da daidai lokacin da banul abbas kuma a sashi na gabashin duniya suke to duk ana lissafa su ne cikin al'udaba al'abbasiyun wanda suka yi zamani fi daulati banul abbas an gane ku sai lokaci na biyar
الخامس أثر الانهباط وقد بدأ قبيل سقوط بغداد واستمر طيلة حكم المماليك والأتراك العثمانيين sai zamanin da su aulun malaman adab zamanin da kasuwar adab ta fadi shi yasa suka samu ta afrul inhifa zamanin rushewa zamanin ci baya ko koma bayan adab wa qad bada'a qubayla sukuti bagdad wannan ko ya fara ne dab da faduwar halifanci a bagdad wata marra kuma zamanin ya ci gaba da zama a ya miƙe adab na faɗe ba wani motsi game da duniyar adab sai na ta hukumar mamalik tsawon lokacin da almamalik almamalik shi ne da daular bagdad ta faɗi sai ya kasance musulmi ba su da wata daular guda ɗaya da ta haɗa kan da aka yi ta kafa yin dauloli kaɗan kaɗan amma a yamma wannan su kafa daula wannan ya zo ne kafa daula wanda ya je sai kafa duk wanda ya mamaye wani adadi na ƙasashe ko garuruka sai ya je na su gina halifan musulmi a wannan yanki wani kuma ya je sai shi ma ya kama wani wuri mai faɗi sai ya je na su gina abin nan sai aka samu suna asrul mamalik wato ba mamlaka ɗaya bace ba mamalik mamlaka ce daban-daban ina fata an fahimta to a wannan lokacin kasuwar adab ta faɗi da yawa kwarai da gaske kariha ɗin mutane ta adab ta faɗi da yawa ba a sami intaji na adab mai yawa a wannan lokacin ba har yi zuwa lokacin al'asirak al'usmaniyin daular turkawa duk ana kirga shi a matsayin asrul mamalik na shida الثالث أثر الن- أثر النهضة الحديثة وقد بدأ في أوائل القرن في أوائل القرن التاسع عشر حين اتصل الشرق بالغرب وما يزال مستمرا.
to sai kuma lokaci a wurin malaman adab lokaci na shida wanda shi ma ana dirasa a cikin su shine asrun nahdatul hadisa wato zamanin farkawa ta zamani zamanin da kuma aka fara farfado da duniyar adab wa qad bada'a fi awail al-qarn at-tasi' ya fara a farkon karnin karni na goma sha tara miladi kenan kamar daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara kenan har yanzu a yau muna shekara ta dubu biyu da wani abu shi na tasala sharku bilgar dan a wannan lokaci ne a farkon eh, shek- farkon karni na sha tara ya zama daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da wani abu kenan. an fahimta ko a a wannan lokaci ne ya kasance a ittasala sharku bilgar yammacin duniya ya haɗu da gabacinta Uh, saboda dalilai daban-daban dalilai na kasuwanci dalilai na kokarin dawo da mulki tun da da kasashen turawa da yawa addinin musulunci ya mamaye su ya kimfata daura a wajen duk da basu musulunta ba an bar wasu kan addinin su to yanzu kuma suna kokarin dawo da kimar su dawo da martabar su da dalilai na leken asiri ta yadda suke turo mutanen su je su zauna a kasashen laraba su karanci larabci don su fahimci musulunci su ga ya za a yi wa musulunci kaidi dukan waɗannan dalilan wato dalilai ne da ya haifar da cakuduwa ko kullatayyar alaka tsakanin gabashin duniya da yammacinta to wannan lokaci shi ake kira asrun nahaba an gane ku wa ma zalu mustamiran har yanzu a yau din nan ana kiran shi da sura asrun nahaba irin yadda aka samu udaba wato masana adab a a lokacin jahiliya ko lokacin sadrul islam ko lokacin al-umawiyyun ko lokacin al-abbasiyun ko lokacin asr mumalik haka kuma a cikin annahab al-hadisa din nan ake samun waɗansu masana adab duk da cewa ittijahi da adab mafuskanta ta adab takan canja da can gurin kaga galibi a a lokacin jahiliya a adab abin da ya riga ya sani kawai jahiliyanci galibin abin da mawaka suke rubutu ko su yi hudu ba ko su yi bayani a kai a magana ce akan giya magana ce akan yaƙi magana ce akan jarunta magana ce akan kyauta magana ce akan abubuwa dai wanda shi suka sani lokacin sadrul islam kuma sai zanto intajin ya dan canzu an rika samun waɗansu abiyat waɗanda ake yin su don ba da kariya ga addinin musulunci irin na su hassan bin sabit da su abdullah bin rawaha da su kansa da su wane ne an rika samun canjuwar ittijahi na adab haka kuma da aka zo lokacin banu umayya kuma an rinka samun ittijahat daban-daban akwai waɗanda suke suna da ittijahi na addini akwai waɗanda yake ba su da ittijahi na addini kawai su yan neman kuɗi ne da adabin su su yi kasida su zuga wani mawaki wani mai mulki don su samu wani abun duniya akwai kuma waɗanda suke a su ma ɗin tatattun yan giya da aka rika samu sawan a cikin banu abbas ko banu umayya a wannan lokaci irin su abu nawas sahibul khamriyat wanda shi waƙoƙinsa ma kawai ta ake masa waƙoƙin giya baya da wani abu sai batu akan giya wane ne wane ne ala fasqini samran wa qul hiya al khamru wa la tusqini sirran kim amkana al jahr kika wai shayar da shi giya kuma in ka zo ba shi ka ce fa giya ce fa ce ba ni ita a sirrance a ba ni ita a ba- a- ba- karka ba ni ita a sirrance in dai ya iya yiwuwa ka kawo ta a bayyane to kawo ta a bayyane ko ka ga wannan ayi in ta kiji da dai waɗanda suka yi ta zuwa bayan an yi ta samun ittijaha to a yanzu a zamanin yau a kuma akwai ittijahi na adab da dama da aka samu tun daga kan النصر النهضة الحديثة din akwai ittijahi da dama da aka yi samu irin ittijahi su faha Hussein wanda suke ganin adab baya zama adab sai in adibi ya fita daga dukkan wani da baibayi ko tarnaki na addini domin addini zai hana ka furta waɗansu kalmomi kana jin kunya ko tsoron kar a ce maka zindiri to to kuma a lokacin sai ya zanto babu abinda suke kira al'ibda ba adab ba zai kayi da yawa ba sai an fita daga dukkan wani kaidi na addini ko ɗabi'a ta dare ko abin nan kaga wannan ai take shi wata sai an kafirci aka samu su odonis suka zo suka yi waƙoƙi na kafirci da cikinci kawai da sunan adam ba ha hussein ma ya ta rubuce rubuce na cin mutuncin addini da inkarin waɗansu haka'ik kawai da sunan adam to wannan ta sa waɗanda suke dirasar larabci a waɗansu jami'o'in da ba su da kulawa da addini da wuya su ga mutum ya kware a kan larabci ya zo musamman inda ya nutsa cikin karatun adam ya zo yana da ya damu da addini ham aikinsa kawai su gyaran ka idan kai kuskure amma ba maganar kuskure larabci ba amma ba mun shi da wani addini har ya zuwa yau da wuya ka duk kwararre wanda ya zurfa ba cikin larabci shine takhassus dinsa kuma ya kasance ya damu da addini illa man rahima rabbuka sai yan kaɗan ba su da yawa su za ga ilhadi kaza an ce ga wata jumla a cikin qur'ani ana cin gyaran ta da za a ce kaza da kaza za a ce a yi intiqadin hadisi wannan kwata kwata su bai da ba annabi bai faɗa wannan ba kuma gaskiya babu balaga a ciki ko ba a dauki ko ba dan nan kaza yasa duk wanda zai karatun adabi ta kuɗa shi da addini shi yasa a zamanin yau aka samu abin da kira al'adabul islami waɗansu suka fito da adabul islami duk da sun sha suka har a kasashen laraba cewa ai sai ku ce al'adabul arabi adab na larabci ku shi dan me za ku ce al'adabul islami kaji ne ce gaskiya ma'ana ma'ana wai kar su alakanta shi da musulunci larabci tsaba kawai to amma abin da abin da dole dai in dai kai musulmi ne ka aika alaƙar ta shi da bi yake sa za ku yi ta ganin rubuce-rubucen mutane da dama faha wasu ne cikin da ya amsar yana da yawa ya amma Allah ya sa a lokacin ya gamu da mutane masu kwari an yi kasa-kasa da shi amma har yanzu barna ta hausa da ya yi ita turawa suke daukan da dama daga cikin rubuce-rubucen suna ƙara bugawa su ta littafin da takarda mai tsada da bango mai jan hankali a fito da shi saboda ga shi musulmi ne yana cin mutuncin addini da sunan harshen larabci da sunan adab da sunan menene idan a lokacin ya samu waɗanda suka yi kasa kasa da shi irin su mustafa sadiq rafi irin su mahmud al-aqad sun ma sun tafi da shi shi ma ya yi abin dan wurin ya shiga wani wurin kuma ya faɗa wani wurin amma dai a takaice dai abin da muke so mu ce a cikin adab akwai ittijahat da yawa wato akwai akidu da dama akwai wanda masu addini akwai kuma waɗanda kawai yan kishin ƙasa ne don wakokin su na kishin ƙasa ne kawai alwataniyun kenan akwai kuma waɗanda yan kishin larabci ne sansa akwai kuma masu addini yace wal usulu salata wal usulu salatu al-ula hiya mawdu'u dirasatina li hadha al-'am wato zamani guda ukun can al-asr al-jahili asr sadr al-islam al-asr al-amawi shi ya dace da maudu'in darasin da za a wannan littafin ko kuma a wannan shekara ta karatu tunda an yi wannan littafin ne a matsayin syllabus na yan makarantar sakandare a kasar saudiya saboda haka ya dace da shekara ta farko yan shekara ta farko a sakandare na suke karanta wannan sai ce ne
طريقة الدراسة الأدبية إذا أعطيت إذا أعطيت إذا أعطيت قطعة أدبية وطلب منك أن تكتب عنها دراسة أدبية فمن المستحسن أن تتبع أن أن, تتبع أن الخطوات- تتبع أن تتبع الخطوات التالية مم.
إعطاء فكرة حسنة عن قائل النفس والمناسبة التي قيل فيها na iya zuwa in zo in baka waɗansu waƙoƙi in ce kala hassanu bin sabi adimna khailana illam tarauha tusiru naqa mawhidu halkadahu in fada adadin baitoci goma ko kaza sai in tsaya sai in ce uridu minka أن تدرس هذه القطعة من القصيدة دراسة أدبية ina son kai mun study na musamman game da wannan kasidar a adabance yadda 'yan adab suke magana ba yadda sauran gama garin mutane suke magana ba haka kawai in zo in ce maka wannan to idan an baka irin wannan wata kirku'a ta adab sawa'un kasida ce waɗansu abiyat ne sai aka ce kai mata dirasa adabiyya idza usita kitatan adabiyya idan an baka wani kaso wanda ya halatta a sa masa suna adab sawa'un kasida ce hudu ba ce wa tuliba minka an taktuba an hadirasatun adabiyya aka nemi ka yi rubutu ko ka gabatar da wani bincike na adab game da wannan abin da aka baka famin al-mustahsani abin da yafi dacewa an tasba al-khatawat at-taliya ka bi matakai masu zuwa wajen gabatar da dirasa ɗinka wajen gabatar da study ɗinka na farko إيطاء فكرة حسنة عن قائل النفس والمناسبة التي قيل فيها وتكبادا كان تكيتشن بياني إلى فكرة حسنة تكيتشن بياني ميكيو عن قائل النفس ويبقى أن النفس النادم إذا نزلت عدمنا قيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأسنة مزيات إلى آخره التي وافق أن أولا قائل هذا النص هو حسان ابن ثابت الأنصاري أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكا بان فكرة اتتتتيا ينزو كافتي wato abin da ya shafi wanda ya faɗo wannan nasu wani munasaba allati qila fiha da me a wani wuri ya faɗo wannan baitin sai ka ce wa kada qala hadhihi al-qadisa هذه القصيدة عقب صلح الحديبية عام ست بعد الهجرة يا فتون القصيدة ني دب da kammala sulhun da aka yi a Hudaybiya a shekara ta shida bayan hijira ka ka faɗi qa'ilun nas kuma ka faɗi me al-munasaba allati qala fiha hadhihi al-qita'ata min al-adab hadhihi al-qita'ata al-adabiyya ka faɗi mafi wanda ya wanda ya wannan kasira kuma ka faɗi a yauki kuma da wata dangantaka ce abu na farko ke abu na farko ke nan abu na biyu تحديد غرض النفس وموضوعه ثم تقسيمه الى افكاره الرئيفه.
هذا كيو تحديد غرض النفس sai kuma ka iyakance mana cewa ga manufar da ta sa ya faɗa manufar da ta sa ya faɗa wannan kasida don firgitar da kafirai da nuna musu cewa fa yadda muka taho din nan in annabi ya ce a shiga makka ko da ya sai an shige ta dan yana cewa adimna khailana in lam tarawha tusiru naqa mawqidu hakada Allah wadaran dawakin mu in muku ga sun kawo muku farmaki sun tayar da kura har a unguwar kadawo a cikin makka ba Allah wadaran su mu neme su mu rasa in ba haka ba kaga ai ba da bai kenan ka garadun nafsi ma'ana menene dalili wa mawdu'ihi da ko mawdu'in da nassin ke magana kai thumma taqsimuhu sannan sai karkata tafsira daga baiti na kaza zuwa na kaza abu kaza zake son ya isa daga baiti na kaza zuwa na kaza kuma sako kaza yake son ya isa shine ta karkata shi taqsimat dakhiliya ila afkarihi ar-ra'isa abu guda uku yake so magana abu guda hudu yake so magana duk sai ka faɗa gurgudan yadda ya bayyana gare ka ta fuskar ma'ana abu na uku يشرح النفس شرحا تفصيليا مع توحيد الغالب من مفرداته zai yi sharhi na nafsi din nan sharhi wanda yake na filla filla ma a tawdihil ghamis tare da bayyanar da abin da ya koyo min mafaradatihi cikin ɗaiɗaikun kalmomi kalmar da ma'anarta ba kowa ce sai mutum ya bayyanar da ita duk wannan akwai buƙatar haka a cikin dirasa ta adab
ينتقل بعد إذن إلى أسلوب النص فينظر بإيجاز في ألفاظه وتراكيبه وفي صوره وتشبيهاته وفي معانيه وما تت- وما تتركه من أثر في الرسوم.
bayan duk ya gama wancan sai kuma ya zo abu na hudu yan takilu ba da izan ila uslubin nas yace salon zancen da Hassan bin Sabit yayi amfani da shi a cikin wannan kasida ai salon zance ne wanda ya kai matuƙa wajen hikima da fasaha fa yanzuru bi ijazin fi alfazihi wa tarakibi ya kalli lafazza yace ka kamar lafazi kaza ma a wuri kaza ai ya dace don dama ma'ana kaza ake son a isar kuma lafazi kaza shi ya fi dacewa duk da ga wani lafazin kaza ma'anarsa da ya amma kaza ya fi dacewa wa tarakibihi da kuma jerin jumloli wa fi suwarihi wa tashbihatihi da kuma suwar da ke cikin kasidar da kuma tashbihat kamanta abu da abu wa fi ma'anihi da ma'anoni wa ma tatrukuhu min asarin fil nufus da irin abin da ma'anonin suke haifarwa na tasiri a cikin zukata ga wanda ya saurara ga shi nan zai baka misali nan biyu ya baka abin ne ga misali zai baka da zagani sai ce wa ilayka hadha al-masal lid-dirasati al-arabiyya na'ridu fihi abyatan min ajmali ma qila fi madhi madhi al-fawaid yace ga misali nan zamu baka idan za dirasa din da muke so kai irin ta gashi nan zamu yi maka ita ka gani dan ta zama maka samfuri za mu bayyana maka waɗansu baitoci suna daga cikin mafi kyawun abin da aka taɓa faɗa fi madahil fada'il wajen yaban halaye na gari ko ɗabi'u na mutane
al-qutai'a yamdahu ali sammal wanda ya faɗi wannan kasidar kenan shine al-qutai'a yana yaban wani dangi cikin larabawa da ake kiran su alu shamma me yake ahillu alaihim la aban li abikum min al-lawn aw tuddu al-makan alladhi sabtu أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا يطوفون أهلاما بعيدا أنافها وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد وإن كانت النعمى عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كد وإن قال مولاهم على كل حادث من الدهر ردوا قبل أهلامكم أهلامكم ردوا مطاعين في الهيجاء مطاعين.
نعم، مطاعين في الهيجاء مكاشيف للهدى فنالهم آباؤهم وبدا الجد وتعبد لي آه، أبناء سعد عليهم أصناء نعم، وتعبد لي أبناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد wato kasida ce wadda shi Husai'a ya faɗa yana yaban su dangi gidan alu shamma ya buɗe da cewa ala tarakatna ba'da ma haja'u hindu wa kad sirna khamsan wa la'abba bina najdi har yazo inda ke cewa aqillu alayhi la aban li abikum min al-lawm aw suddu al-makan alladhi kadu idan nace aqillu alaihim ku sauƙaƙa musu haka ku kyale su haka kuna yi musu hasada kuna kuce kuna zagin su aqillu alaihim ku su daina musu hasada ku kyale su haka ya ko masu zargi la aban li abikum ku saurara ku lura asalin karmar la aba laka ko la aban li abikum addu'a ce mummuna dai idan mutum ya ce la aban laka ko la aban li abikum ma'ana Allah sa ku yi rashin mahaifanku ko Allah sa ka rasa mahaifinka asalinta jumla ce du'a'iyya amma ma'anarta at-tanbihu akwai kalmomi a larabci ko jumloli wanda suke da ma'ana daban da yadda ake furta su a baka a baki idan an furta ga lafazin abin da suke fa'idantarwa amma lokacin da aka faɗe su kuma ana nufin kaza kamar yanzu la aballi abika kamar sakilatka ummuka kamar qatalaka Allahu ma'ana duk wanda yake bukata laka Allah ma'ana Allah ya halaka ka a zahirin ma'anar kenan amma abin da yake nufi bukata laka Allah kai wace irin fasaha kake da ita ka ka burge shi makura kamar a Hausa ce kai wani ba so ne ba kaga wannan kalma ce ta azage shi cewa ba da uba wannan a yan adabin Hausa kenan to shine katalakan lahu ina ba za mu fahimta aha haka sakinatka ummuk dai idan an ce mutum sakinatka ummuka da ma ma haifar ka bata haife ka ba zai yi manzon Allah ya faɗa sahabi haka a ce abin da ake nufi da sakinatka ummuka abin da ake nufi da la'aban li abika ko la'aban li abikum ko la'aban laka abin da duk ake nufi da wannan at-tanbihu jan hankali saurara ka ba ni hankalinka shi ake nufi da mu'azu bin jabal yake cewa yanzu manzon Allah za a kama mu da abin da hasan muke ke abin da sai manzon Allah ce ka rika umma ba ne hankalinka in da baka gane ba tsammanin ka za a jefa mutane cikin wuta hancin sai fara zuwa ko fuskar su in ba dan abin da baki ya girba ba kaga sai fahimtar da shi ina fatan kun fahimta shine sai aqillu alaihim ku saurara musu la aballi abikum ku ba da hankalin ku ku saurara musu ku sauƙaƙa musu ku minan laumi zargi kuna ta zargin su kuna yi musu hasada ku dai ne musu hasada aw suddul makana allazi sattu ko in kun isa ku cike wurin da suka cike mana ko maye gurbin su wajen falala wajen kyauta wajen jarunta amma kai baka yi wata gwaninta ba in wani ya yi gwaninta kuma ka soke kai baka yi kyauta ba in wani ya yi kyautar ka ce ya yi ne don aibe kai ma yi mana don aibe ka shi ne ce ko dai ku daina zargin su ko kuma ku cike ramin da su suka cike ai shi ne suddul makanan lazi sarki ula'ika kaumun waɗancan fa da kuke zargi waɗansu irin mutane ne in banau ahsanul buna in gini za su za su kyautata ginin gini ne za su yi kwakwara in kyauta za su yi babbar kyauta za su yi bayar karama ba in sun je wajen yaki kuma jarinta za su yi wanda kowa zai ɗauki labarin su a riwaya bayan riwaya shine in banau ahsanul buna wa in ahadu in ko suka kulla alkawali da kai suka ce za a zauna lafiya auku sai sun cika alkawali wa in aqadu in ko suka kulla wata yarjejeniya shaddu suna karfafa ta ne ba sa walwarewa to kaga ana yaban mutum da cika alkawali ana yaban mutum ana yaban mutum da zartar da yarjejeniya da aka yi yasusuna ahlaman ba'idan anatuha su mutane da yasu suna a halaman suke shugabantar hankula ba'idan anatuha wanda bi a hankali dinsu da bi sannu sannu dinsu manisanti ne abin da yake nufi hangen nesan su da zuzzurfan tunanin su yana da yawa bayan mutane ne zauga iyo na ba wanda kawai komai za su yi zarta ba tunani ba hangen nesa suna da tunani suna da hangen nesa duk wani mai hankali su ne shugabansa ta fuskar hankali shine su suna a halaman wa in ghadibu in ko har ka kuskura ka fusata ta suka yi fushi ja al hafizatu wal jaddu to fushin na zuwa tare da aiki ba ya waɗanda za a ba su haushi bane su yi fushi dan ba su da yadda za su yi su rama su koma gefe su yi Allah ya isa su idan suka yi fushi fushin suna tare da mai aiki ma'ana in suka yi fushi to za su tare kura in suka yi fushi to za su kata duk wanda ya musu ba daidai ba da haka kaucewa fushin sa ka ganin duk yabon su wa in kanat an-nu'ma alaihim jazaw biha an-nu'ma an-ni'ma kenan ni'ma ni'ma kuma suna nufin dukkan wata baiwa dukkan wata kyauta wa in kanat an-nu'ma alaihim in akwai wata baiwa da aka yi musu in akwai wata kyauta da wani ya taɓa musu ko waɗansu suka yi musu ba sa kyalewa jazaw biha su ma sai sun sakanya da kyauta irin ta ko da take ta ma'ana yana da cikin abin da ake yaban mutum da shi in an yi masa shi ma ya in an maka hali na gari kai ma kai hali na gari wannan ko ayyar dace hadda koyarwar manzon Allah yake cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi wanda ya muku abu na gari kuma ku rama masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum in muku samu abin da za ku rama masa ba to sai ku yi masa gwargwadon abin da za ku ga lalle ku yi masa addu'a gwargwadon yadda kuma kun sa kanya karka ta ai wani ne kuɗi ya bani naira dubu hamsin to ni ya zan yi rama ba shi kuɗi ranar da zaka zo da kawai idan ka taho masa da rama da zogale da kwai sai ma baka yi naka ba an za ka kawo masa raman nan daidai lokacin da yana bukatar ta bai ma san inda za a same ta ba a cikin da in ma ya sami jiki da tsohuwar ajiya ce kiyaji da menene dai sun shiga cikin ta suka kawo masa rama straight ba daga kawai dan Allah ba zai ji daɗin ta ba akwai lokacin da mutum mai kuɗi ga kuɗi ga komai idan yana so ya yi karin kumalo da farfesun kaji ko tsalle-tsalle ko zabuwa su zai samu amma kawai ta a waye gari wani lokaci dan wake yake so kuma babu a gidansa din ya fi karfin dan waken ko zogale yake so ko rama yake so ko yakuwa yake so sai ka kawo masa ba ka yin daɗi zai yi sai ga wani lokaci har tana wake ai wallahi akwai wani da yake zuwa da kawai yakan kawo mana rama mai kyau ko zuma mai kyau ko abu kaza mai kyau ma'ana kai ma dai wanda ya maka alheri kai ma sai ka saka masa alheri wa in an'amu in suka sake wa wani ni'ima kyauta ko baiwa la kaddaruha wa la kaddu la kaddaruha ba ta gurbata kyautar da suka yi ta hanyar su yi maka gori dan duk wanda ya gori ba ya gurbata kyauta ba wala kaddu ba sa lalata ta ta hanyar su nemi sai kaya musu su in sun yi musu damu da kai musu ba amma su in an yi musu kuma sai sun yi kaga karamci ke an gane ku wa in qala maulahum ala jullu hadithun min ad-dahr ruddu fadla ahlamikum raddu kasan yana daga cikin karamcin dan adam idan yayi fushi aka ba shi hakuri ya hakura shine karamci ko yake hakura ya hakuri to ka hakura shine karamci kuma yana daga cikin karamci doriya akan karamci in wanda ya baka hakurin nan ya zanto wani ne wanda bai sa komai ba a ga ya baka hakuri ka karba domin idan wani babban mutum ya baka hakuri ka karba karami ya baka karba har yanzu karamcin ka kadan ne amma a ga wanda ake ganin bai isa ba ya baka hakuri kuma ka karba to wannan kuma ana kirga mutum a matsayin karamci bayan karamci don wanda kai masa wannan nan kai masa alfarmar da ba zai manta da kai don duk wanda kai su je ba su hakuri ka hakura yana jin kai masa wata baiwa da kansa ma zaka ji na alfahari ai ni na ba wani hakuri in ba dan na ba shi hakuri ba da ba zai hakura ma'ana kai masa me karamci yana jin dadin sa shi yasa su suke kirga wannan a matsayin karamci shi nake cewa wa in qala maulahum ala julli hadisi maula anan bawa da suka yantar idan bawan su ya zo ya same su ala julli hadisin min ad-dahri akan wani babban abu mai faruwa irin wanda yau da gobe take kawowa an taka musu an zubar musu bai musu daidai baran su ya faci sai bawan su ya zo yace da su ruddu fadla ahlamikum ahlam ba jam'i na alhilmu ba juriya ruddu fadla ahlamikum haba ku mayar da wani sashi na tunanin ku mana ku yi tunani yadda dama aka san ku da tunani mai kyau ba mutane da suke baiwa kuki ba ma'ana ku yi hakuri Allah ba ku hakuri in yayi musu haka raddu sai su mayar da kucin su haɗe ki yanzu ke bawa fa in yi ba su hakuri suna hakura wannan tana wanda ba bawa ba kaga nuna mutane ne masu karamci muba'ina fil haija al haija al ma'araka yaki shine haija muba'ina fil haija biyayya ake musu yin an je filin yaki dan duk wanda ya bi tasu ya tsira makaki fa lidduja masu yaye wa mutane musiba dai in ana cikin wata musiba sai su kawo kuɗi su kawo taimakon abinci idan ana cikin fari rani ya yi rani damuna ba su zo ba abinci ya fara karewa su sai su kawo nasu sai a zo a ci gaba ɗaya kowa da kowa makashi fa dija asalin dija ɗin duhun dare makashi abin da ke yaye duhun dare din bana lahumu aba'uhum ba mamaki iyayensu na farko su suka gina musu wannan ɗabi'un wa banal jaddu su ma iyayen nasu kakansu ne ya gina musu shi mara wancan kakansu ya gina masa ma'ana tawarasu hazal karama kabiran an kabir kamar sun gaji wannan karamcin ne tun tale tale tun fil azal iyaye da kakanni ba wai koya suka yi auren wani ba wa ta'ziluni asna'i sa'ati idan an ce asna'un nas ana nufin allazin la yu'rafuna maghmuruna min an-nas sune afna'un nas waɗanda ba a san su ba sun narke cikin gama gari ba su shahara ko da ilimi ko da kuɗi ko da sarauta ko da jarunta ko da kyauta ba wani abin da dai ake alfahari da shi wanda su suka shahara da shi ba sun zama afna'un nas ba sai ka ga unguwa kana cewa ina ne gidan wani a ce wani ai ta dubawa ai tunani ka daina cikin afna'un nas kenan sai yana nan wani kaza kaza a yi ta abin nan wani wankan tarwada wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza yana yawan sa hula iri kaza ko to to to to, to wani kaza a ce sifa to dama a nan gure ce a kuna undar suke da wani to amma duk wanda yake shahararre kan gaje gari ka sai ina ne gidan suwa ko ungo suwa ne ai ka gama ina ba ta fahimta duk wanda yake shahararre a gari tun daga gidan murtala ka sai ina ne gidan suwa ne to insha Allah za ka samu wanda suka sani to wannan baya cikin afuna unna amma wanda zaka zo kana ta nema ka rasa to afuna unna cikin sai ji wata yake cewa wata azrin ne afuna usadin irin waɗanda ba a san so ma cikin yan kabilar sa'ad suna zargi na alaihimu wai dan la yabi alu shamma kike ta kai da kike zuga su me suke da shi suna zargi na akan wannan wa ma qultu ni ko ban faɗo wani abu da sabo ba illa billazi alimat sa'adu sai abin da yan kabilar sa'ad gaba ɗaya sun san kawai hasada ce ba sa so a faɗa ba wani sabon abu da na kawo abin da na faɗa su ma sun san haka ba kage ba ne wato kaga ya buke to wannan za mu zo mu karanta me ya faɗa menene kasidar za a yi mata filla filla dan misali za ta ba mu nazara ta adabiya dan idan mun zo nan gaba bayan mun yi zurfi cikin littafin za mu rika yin wannan a matsayin jarabawa mu fara akan allo mu bayar kuma a rubutu a gida mu yi akan allo wani kuma mu bayar a yi a gida amma wannan shi sa nake son mu karanta shi a nutse kar ku damu idan farkon littafin din na da mu a hankali tun da gini ne za a je inda ana tafiya kuma yana ƙara sauri insha Allah ta'ala sai mu dakata a hakara assalamu alaikum wa rahmatullah fakir ku bai da komai sai ya nemi Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne ta hanyar malaika Jibril amma ita ta sallah sai aka ce zo da kanka ka karba shine dalilin zuwan Isra'i manzo Allah ya tashi ya ce saman daya saman biyu saman uku hudu biyar shida har bakwai ma ya wuce ya tafi inda ba abin da yake ji sai ƙara alƙalamin kudura ya matsa Allah ya ce kire ta ƙaraso ya faɗi ya sujjada Allah ya ba shi sallah guda hamsin aka dinga rage masa hatta da yau guda biyar saboda muhimmancin sallah aka yi tafiya da manzon Allah aka yi saman bakwai biyu karɓe ta bayan ya dawo da safe sallan asuba ita aka fara yin kamar da wata ruwa ta nuna ko sallar isa mala'ika jibril ya zo ya shige gaba ya koya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yadda za a yi sallar kamar da ya zo a cikin muwadda hadisin farko wanda imamu malik ya ta a cikin muwadda shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi da mala'ika jibril wajen koyon sallah yake fa salla jibril fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayan ta abu dauda da shi yana cewa an bani jibril inda alhaikin mara ni mala'ika jibril ce bi yana zuwa yana koya min limanci wato yana yin sallah ina koya daga gare shi har sai biyu yayi isha a yayi asuba a yayi azhar la asar magriba isha haka suke shi ma ya tara sahabbai ya hauko kan minbari yayi sallah don kowa igani kada a kare ma wani ya hau bisa kuna kallon sa yace inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati bayi haka ne dan ku koyi da ni ku kuma koyi sallata sallu kama ra'aytu ni usalli ku salla yadda nake annabi ya koyar da mu salloli na nafil da na farillai sallolin da suke maimaituwa kullum da kuma waɗanda wani dalili yake kawo a yi su daga cikin sallolin da suke maimaituwa kullum idan mutum ya farka farkon abin da yake fara yi shine raka'ata ne sauran wanda wannan raka'a guda biyu manzo Allah yake khairun min ad-dunya wa ma fiha yin ta guda biyun nan ya fi a bata duniyan nan da abin da yake cikin ta a wajen Allah ita ce raka'atul fajr wanda ko ta tsere wa mutum ɗan rana ta fito yana da dama irama ta kamar da ya tabbata a hadisi marfu'i da kuma hadisi mawqufi akan Abdullahi bin Umar cewa wanda duk raka'atul fajr ta tsere mata to ko rana ta fito zai tsere mata wannan shi ne raka'a biyu da mutum ya fara daga nan sai ya tafi masallaci ya sallar asuba raka'a biyu kaga an samu sunan ta idan rana ta fito mutum yana da dama ya sallar duha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awwabin ina tamadun kisan sallar nagartattun bayi lokacin da ƴaƴan raƙuma suka fara jin ɗumi a jikin ma'ana lokacin da rana ta ɗaga ƙarfe bakwai takwas tara goma duk lokacin sallar duha ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita da siga kusan shida yadda kowa zai iya ɗiban yadda zai iya ya koyar da raka'a goma sha biyu in kana da hali kana da lokacin da zaka iya raka'a goma sha biyu ko ka yi ko kai raka'a takwas kamar yadda ya tabbata a hadisin fatahu makka ko kai raka'a shida shi ma ya tabbata a hadisi sahihi ko kai raka'a hudu wanda ya tabbata a hadisi kudusi sahihi Allah ta'ala ya ce wa zai min raka'a hudu ka a lokacin fitowar rana ni kuma in tsare shi sharrin har zuwa faɗuwar rana wa zai raka'a hudu ta duha ni kuma zan tsare shi sharri har rana ta faɗi ba abin da zai faru gare sannan kuma ga raka'a biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce raka'a biyun nan ta ice maka duk wani aiki da zaka yi na alkhairi ita ce sallar duha raka'a biyu ko kai biyu ko kai hudu ko kai shida ko kai takwas ko kai raka'a goma ta biyu to kowanne za ka iya a cikin nan in kai sunna ta tabbatar kuma kana da wani hadisi sahihi wanda ya maka isara zuwa ga wannan sannan idan azahar ta taho kafin sallah azahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi nafila raka'a hudu ko raka'a biyu bayan ya yi sau na azahar ya sake tashi ya raka'a hudu ko ya raka'a biyu sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya sallah raka'a hudu kurba bayan ta ma zai iya yin sallah raka'a biyu
رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويحكى السلام عليكم ورحمة الله wannan shi ne darasi na hudu a cikin jerin darasinmu na na hau da muke a kowane wakil laraba wanda wani dalili ya sa ba su yi a yau da ake idan bu a manta ba a darasi da ya gabata mun cike magana ne a kan alamatun alamatun muka ce suna yana da alamomi da ake gane shi da su muka ambaci guda hudu a wancan lokaci na farko alkaftu na biyu a tanwin na uku dukulun alifi wallam na hudu dukulu harful khafdi ko huruful khafdi bima fi dalika huruful khafdi kun yi bayani duk akan wannan ya gabata yau kuma za mu shiga alamatul fi'li alamomi waɗanda da su ne ake gane su kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata lura da waɗannan alamomi yana da muhimmanci domin da ba ka san ma'anan kalma ba a larabci za ka iya danganta ta zuwa ga ajin da suke iya ka ce mata fi'ili in ka ganta da alamar fi'ili ko ku ce mata ismi in ka ganta da alamar ismi ko ku ce mata harafi ko da ku baka san ma'anarsa ba in dai har cikin waɗannan alamomi wannan shine amfanin gane waɗannan alamomi an bai da ku to karanta mu jina
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله علامات الفعل قال والفعل يعرف بقد والدين وسوف وتاء التعميم الساكنه واقول يتميز الفعل عن اخويه الاسم والحرف باربع علامات متى وجدت فيه واحده منها او رايت انه يقربها عرفت انه فعل الاولى قد والثانية السين والثالثة سوف والرابعة باء التعليق الساكنة أما قد
yake alamatul fi'l maganar shi mai azumi yake yake wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakin والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن وتقال أنه shi ma ya ambata mana alamomi guda hudu waɗanda da su ake gane shi alama ta farko kad yayin da kalmar kad ta zo abinda duk ya biyo bayan ta lalle ya zama fiye ismi ba zai biyo bayan ta ba harafi ba zai biyo bayan ta ba in dai ka samu kalmar kad to abin da zai biyo bayan ta fili ne qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa kaga aflaha fili ne khaba fili ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lokacin da duk kaga qad abin da zai biyo bayan ta fili ne na ɗaya kenan na biyu a siyin lafazin siyin an gane ku sayalamuna gadan manil kazzabul ashir sayalamuna kaga sa ta kawo ya'lamuna dalilin ya kan cewa ya'lamuna fi ilmin limaza sabaqahu siyin an gane ku haka kuma saufa كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون idan سوف تزو abin da biyu biyo bayan ta ciki ba fi ilimi ba haka kuma ta'ut ta'anis as-sakina ta'ut ta'anis as-sakina wato ta da ke nuna mace amma ta zanto sakina bai tsauri to ita kuma wannan takan zo ne a ƙarshen kalma a madadin ka ce kama sai ka ce ne a madadin ka ce kala sai ka ce kalat ja'a ja'at dakala dakalat kharaja kharajat هذه التاء الساكنة علامة للتأليف وبالتالي علامة للفعل فهي لا تدخل إلا على الفعل لا تأتي في آخر أي كلمة إلا في آخر الفعل وتعلم من الكلام إجابة لم أجر لي يا ينسي كلمة كلمة mai tarbi ce wa aqul yatamayyazu al-fi'lu an akhawayhi al-ismi والحرف بأربع علامات fi'ili yakan sha bamban daga danginsa biyu yan uwansa biyu ismi da harafi yakan sha bamban da su bi arba'i alamat da alamomi hudu mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lun mata wajadta fihi wahidatan minha yayin da ka samu ɗaya min ha daga cikin waɗannan haruffa fihi a cikin fi'ili ko a cikin lafazi aw ra'aita annahu yaqbaluha ko kaga cewa ko da yanzu babu ɗaya daga ciki amma in an ba shi zai karba arafta annahu fi'lun to za ka gane wannan lafazin fi'ili kamar yadda muka ji lafazin ja'a da qala a yanzu da muka furta ja'a da qala babu wata alama ce amma in an ba shi alamar aka ce kad ja'a kad qala ya halatta ana wanje ya karba ko ha kuma idan a madadin mu ce kad qala sai muka ce qalat ko muka ce ja'at lokacin da muka ba shi kyautar sa'u ta'anis lafazin ya karbe ta ko bai karbe ta ba to tunda ya karbe ta alama ce cewa fi ne da haka ko mu same ta yanzu ko kuma ko da babu ita mu bashi mu ga ya karba ina fata kun fahimta ba lalle bane sai da ita yanzu a ganin ido ta iya yiwa mawjuda yani ahadu hadhihi al-alamat mawjud ta iya yiwa yanzu babu ita amma idan aka bashi yankin an ya kabala fa idza amkana lil lafzi an yaqbala أحد هذه المعلوم هذه العلامات فهو فعل dukkan lafazin da zai iya yiwa ya karbi ɗaya daga cikin shi ne ce mata ma waje ta fihi wahidatan minha yayin da ka samu ɗaya cikin alamomin nan a cikin lafazi aw ra'aita annahu yaqbaluha ko kuma ka ga cewa ko da yanzu babu ita in an bashi zai karba arafta annahu fi'lun ya bayyana gare ka cewa fi'li ne ga sunan zai zana maka su ala wajhi tafsil ba'da an zakarnaha ala wajhi al-ijmal sai ce الأولى قد والثانية السين والثالثة سوف والرابعة تاء التأنيث الساكت to sai zai sharhin don yanzu mun gane cewa kowace ɗaya cikin waɗannan alamomi ne na ne fi'ili kowace alama ce ta fi'ili amma menene ma'anonin su a larabci dai idan mun gan su musamman da ma'ana suke bayarwa shi ne zai faɗa mana yanzu amma abin da ya kulla barabin daifi shi ne sanar da mu cewa ga alamomin fili wannan ko anan muka tsaya muka tashi muka yi fatiha mun wada su mun gane cewa daga cikin alamomin fili akwai ne fat da kuma asirin da kuma saufa da kuma ta'ud ta'ani as-saki lokacin da duk muka samu ɗaya cikin fi'ili ko muka in mun ba shi zai karba to wannan ya nuna fi'ili ne ko anan muka tafi to amma yana da ya ƙara ba mu wani abu wanda ribar zance ne nafila ne baya cikin wajibai din wajibai din shine gane alama to amma yanzu abin zai faɗa mana ma'anonin sai ce amma qad أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع فإذا دخلت على فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقرير فمثال دلالتها على التحقيق والمثال نعم فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين وقولنا قد حضر محمد وقولنا قد سافر خالد ومثال دلالتها على التقرير قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة وقولك قد غربت الشمس ma'anar qad kenan amma qad amma ita qad fatadkhulu ala naw'ayn min al-fi'l ta kanci da cikin nau'ika biyu ne na fi'li da ma fi'li nau'ika nawa ne uku al-mudari al-madi fi'l amr wa huma fi'lan da take shiga guda biyu sune al-madi wal mudari fa idza dakhalat al-fi'l al-madi idan qad sai da shiga cikin lafazin da yake fi'ili madi ne dallat ala ahadi ma'anayayn za ta nuna ɗaya ne cikin ma'anoni guda biyu wa huma sune at-tahqiq wa at-taqrib ko dai ta bada ma'anan at-tahqiq hakikantuwar abu tabbas na faruwar abu wa at-taqrib ko kusancin faruwar abu ya kusa ya faru saura kiris ɗaya daga cikin ma'anonin nan kar take nunawa yayin da ta shiga mai fi'ili mazi to yaya za mu tantance ɗaya cikin ma'anonin nan ake nufi in mun ganta ta shiga fi'ili mazi jerin zance zai fayyace mana karina za mu lura da ita an gane ku akwai dangantaka ta haɗuwar kalmomi wanda ke tabbatar da ma'ana kaza ake ne ina fata an fahimta kamar yanzu misali yace da misali dilalatuha ala tahqiq misalin inda qad take nuna tahqiq faruwar abu qawluhu ta'ala qad aflaha al-mu'minun da Allah ce qad aflaha al-mu'minun hakika mummune sun rabota sun kusa rabota ne ko sun riga sun rabota sun rabota tun da suka riga suka shiga imani tun da Allah ya ba su imani to sun riga sun rabota domin a zaman da suke na duniya sun lada ake bata a cikin zaman rayuwarsu suna ƙara tsawo ayyukan alherin su suna ƙara haɓaka kaga rabo yana ƙara tabbata ke tunda manzo Allah ya ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane shine wanda mai rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa kuma ya yi kyau idan mutum ya samu dogon rayuwa cikin aikin alkhairi ai kaga ya rabo ta da haka qad aflaha almu'minun qad huna tadullu ala at-tahqiq wa qawluhu jalla sha'nu laqad radiya Allahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد رضي الله حقيقة ألا يا يرد عن المؤمنين كما مؤمنين an kawo alif da lam domin nuna mummunan nan sanannu ai zaratan sahabban nan dubu ɗaya da ɗari hudu da suka yi wa annabi mubaya'a a hudaybiyya kan cewa sun yadda yin annabi ya ce a shiga maka da karfin siya ko za a mutu sai an shiga da karfi to saboda wannan mubaya'a da suka yi ta ba gudu ba ja da baya to wannan sai ta sa Allah ya yarda da su ina fata an fahimta sai Allah yake ba da labarin laqad radiyallahu kaga qad huna litahqiq wa qauluna da fadar mu a cikin zantukan mu na yau da gobe kad hadara muhammad wa qauluna kad safara khalid yayin da muhammad ya yi tafiya bisa ga tabbas ka zo kana son ka ba da labari sai ka ce kad safara a kad hadara muhammad ka idan muhammad ya zo idan kuma khalid ya yi tafiya kana son ka ba da labari bisa ga tabbas sai ka ce kad safara khalid an gane ku a nan gudun duk kas ta dillo ala maza ta dillo ala wa misalu bilalati ya ala takari inda kad take nuna kusan tuwar abu cewa gashi ya zo dab da faruwa qawlu muqimis salati fatan mutumin da yake yin ikamar sallah yace qad qamatis salati wa qawluka da kuma fadin ka kai ne zance idan ka ce qad zarabatis shams yayin da mutum ya ce qad qamatis salatu a lokacin an riga an shiga sallah amma yana nuna kamar ga sallah ta riga ta tsaya yana nufin me kusantowar lokacin ta tabbata kusantowar tsayuwar ta yanzu shine qad qamatis salatu haka idan ka ce qad zarabatis shamsu muka duba muka ga lokacin saura minti goma ne ko saura kwata ne ta fadi ya nuna qad huna tufidu maza at-takrib amma idan ka faɗa bayan rana ta riga ta faɗi sai ka ce kada garaba ta shamsu kada kuna ta duniya ala maza da haƙi ka ga shine karina zance da zaka yi yasa a kasa ya lamba ce idan kun ta karkul ta zalika qabla al-ghurub idan ka ce kada garaba ta shamsu kafin faduwar rana to ya zama kad ta dullu ala maza at-takrib amma idan kun ta zalika ba'da dukhulil layl in ku ka faɗi wannan bayan dare ya riga ya shigo fa huwa min an-naw'i as-sabiq alladhi tadullu alayhi alladhi tadullu fihi ala tahqiq kun fahimta yau to wannan ma'anonin qaddi wannan ko ina jin ko da ma'anar kusanci kusancin abu da ma'anar kuma tabbatuwan faruwarsa ko da mu a cikin a cikin yare muka yi mubalaga kamar ana dab da zuwan idi ya rage sauran kwana ɗaya ka yanci lalle lokacin na tafiya kaga dai idi har ya zo a lokacin kun yi idi ai ba ku riga kun yi su ba gobe ko jini za ku fita amma za ka ji muna faɗa haka to sai kuma yace
وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقدير والتفسير فأما دلالته دلالتها على التقدير فنحو قولك قد يصدق الكذوب وقولك قد يجود البخيل وقولك قد ينجح البليد وأما دلالتها على التفسير فنحو قولك قد ينال المجتهد رؤيته وقولك قد يفعل التقي الخير وقول الشاعر قد يدرك المتعني بعض حاجته وقد يكون مع مع المستعجل السلمي.
ممتاز. أما إذا قد تشجع فعل مضارع أما إذا تشجع فعل ماضي تشجع فعل مضارع ke dallat ala ahadi mana ma'ana yana ayyuka nan ma tana nuna ɗaya ne cikin ma'anoni guda biyu wahuma ma'anonin guda biyu su ne a taklil wa taksir ko dai zanto tana nuna a taklil karancin faruwar abu ko kuma a taksir yawan faruwar abu to nan ma jerin kalmomi ne zai fayyace maka mai ake nufi daga a cikin ɗaya daga cikin biyun nan fa amma dilalatuha ala taklif inda take nuna karancin faruwar abu kamar ka ce kad yasdukul kadhubu kadan ne ake samu makarici yayi gaskiya kan wannan tunda an samu masa kadhub kuma aka ce kad yasduku wannan ya dudu ala maza a takalin domin sunan shi alkazub kaga ya zo Allah shi ga ta mubalaga ba da cewa alkazib ba akwai mun tsakanin alkazib da alkazub domin alkazib mai karya amma idan aka ce alkazub mai yawan karya Allah wazin fa'ul to sai kace qad yasduqul kadhub ma'ana gaskiyarsa da ƙaryarsa wace ta fi yawa ƙarya ta fi yawa ma'ana gaskiyar kila ba ta fi ɗaya cikin ɗari ko biyu cikin ɗari kaga an zai dillo ala takali idan da zai zance ɗari to za ka samu casa'in da tara ƙarya ne ɗaya ne gaskiya ko casa'in da takwas ƙarya ne biyu ne gaskiya to ka ganin suka ce kadiyar dukul kazu wa qawluka qad yajudu al-bakhil al-bakhil marwat qad yajudu wani lokaci akan dan sa'a yi kyauta sau daya يعني قد يجوز الوكيل البخيل وقولك قد ينجح البليد البليد تجي wanda baya fahimta ai ta karatu ai ta karatu kamar ya fahimta amma bai fahimta kad yanzu wani lokaci akan samu ku ga ya ci jarabawa amma da wannan ba shi ne abin da ke yawan faruwa ba abin da ke bai rinjayen faruwa shi ne fadi wata rana sai aka yi dace shi ma ya ci kad yanzu ulbali وأما دلالتها على التكفير إنك قد تكن التكفير فنحو قولك كما كنت تنزلتنك قد ينال المجتهد بغيته kaga tun da kace almujtahid karina na ce ce nasara sai kace qad yanalu bughayata ku yato da dama mai kokari yakan dace da abin neman sa shine yanalu yakan dace yakan sami bughayata hu abin da yake nema an gane ko wato mai kokari daga ga ya samu koya wa qauluka da fadin ka qad yaf'alu at-taqiyyu khayr at-taqi bawa mai jin tsoron Allah qad yaf'alu al-khayr so da dama yakan aikata mai alkhairi kaga nan mun qad tadullu ala at-takfir wa qawlu sha'ir da kuma inda wani mawaki yake cewa qad yudriku al-muta'anni ba'd hajatihi وقد يكون مع المستعجل الزلل قد يدرك المتأني المتأني ميبون أبو أهنكلي أصلا بسا جنسوا با مي جلاجي با با مي ججاوا دا أزر ببي با آه ميبون أبو أهنكلي دي قد يدرك المتأني يسود دراما ذاك سامو ميبون أبو أهنكلي يكال رسكي بعض حاجته ونسافي نبكاته ودا بيسامو قبالي با saboda bin abu a natsayi alama ce cikin nasara amma garaje ba da wuya mai garaje su ya zuci wa qad yakunu ma al musta'jil zalal yusud zama al musta'jil mai garaje yakunu ma'ahu az zalal zaka ta samu zamiya tare da shi ko rashin cin nasara tare da shi shine az zalal al musta'jil mai garaje mai gaggawa an gane ku to kaga anan gurin qad tadullu ala التكفير وبكل إيجاز idan mutum ya tambaye ka qad ka ce alama ce ta fi'ili wani nau'ikan fi'ili suke shiga an sa nan suka ce me suna shiga nau'ikan fi'ili guda biyu fi'ili madi da fi'ili mudari to idan ta shiga fi'ili madi menene ma'anar da suke nunawa suka ce sanar ma'anoni guda biyu إما أن تدل على التحقيق وإما أن تدل على التقريب إذا كما تجد في المضارع لما تنون معنا مدازي إما أن تدل على التكليل وإما أن تدل على التكفير ومن قمد قد كده فهمي
وأما السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده وهما يدلان على التن- على التنفيذ ومعناه الاستقبال إلا أن السين أقل استقبالا من سوف فأما السين فنحو قوله تعالى فيكون السفهاء من الناس فيقول لك المخلفون وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى سوف نصليه نارا سوف يكفيهم أجورهم ممتاز fiyin da kuma saufa su suna shiga fili mubari'i ne kadai banda shi ba sa shiga wani nau'in fili an gane ku wa huma yadullana ala ala taramfis su biyan duk suna nuna at-tamfis abinda ake nuna nufi da at-tamfis yace wa ma'anahu al-istiqbal ma'anarsa abinda zai zo nan gaba lafazin saufa na nuna filin da saufa take da ciki zai faru ne nan gaba haka lafazin siyin na nuna filin da zai biyo baya zai faru ne nan gaba shine at-tanfis wa ma'anahu al-istiqbal illa anna sina aqallu istiqbalan min sawfa sai dai ita siyin lokaci na gaba kankani gajeren lokaci na gaba amma sawfa lokaci na gaba mai tsawo wato siyin qaribul husul ne amma sawfa ba'idul husul ne abu mai kusancin faruwa sa ce sa saye a fulan ba da kalil ko saye a tifulan abin nan idan kuka ce saufa ya nuna cewa nan ga mai dan tsawo haka fa amma sin fa nahu qawlihi ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nas sayaqulu lakal mukhallafun wato sin din kenan ga misalin da cikin alqur'ani wa amma saufa فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى لكما سوف نسليهم نارا لكما سوف يؤتيهم أجورهم wato wannan dai ita ce ma'anar fiyin ko saufa ba ta shiga kowane fili sai fili mudari ko ma'anar da suke nuna wa a tamfiyin alfarku bai na kuma an na fiyin تدل على التنفيذ القليل وسوف تدل على التنفيذ الطويل duk filin da sa ta shiga cikinsa ya zama karibul husul amma wanda saufa ta shiga zama bai idul husul na'am وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث سواء أكان فاعلا نحو قول قالت عائشة أم المؤمنين أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالجفت ita ta ta'anis takan shiga fi'ili mazi ne kadai a ƙarshen sa duna gairihi banda waninsa wal gharadu minha manufar kawo ta ita ta ta'anis ad-dalala ala anna al-ism alladhi usnida hadha al-fi'l ilayhi mu'annas nuni kan cewa fi'ilin da ta'u ta'anis din ta shiga cikin sa ko kuma lafazin da ta'u ta'anis ta shiga cikin sa din nan mu'annas mu'annas an gane ko fi'ili ne mu'annas sawa'un akana fa'ilan shin ya zanto fa'ili ne kamar faɗinka qalat aishatu ummul mu'minin kaga nan gurin lafazin aisha fa'il ne aw kana na'iba fa'ilin ko kuma na'ibul fa'il ne nahu kamar ka ce furishat daruna bil busuti idan ka ce furishat daruna an shimfiɗe gidanmu bil busuti da shimfiɗu al busut jam'i ne na bisaq bisaq wallahu ja'ala lakum al arda bisaqa guda ɗaya kenan suna da yawa al busut shimfiɗu da yawa an shimfiɗe gidanmu da shimfiɗu kaga daru a nan gurin lafazi ne wanda yake naibul fa'il sannan kuma dai mu'annas ad-daru mu'annas na'am والمراد انها ساكنه في اصل وضعها فلا يضر تهاليكها لعارض لعارض التخلف من التقاء الساكنين Hmm.
في نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهم وقالت امرأة فرعون قالتا أتينا طائعين eh wal muradu annaha sakina da aka ce ta'u ta'rif as-sakina to me ake nufi da cewa sakina fi asli wada'iha ana nufin a asalin ta dama ya kamata ta zanto mai dauri an yi ta zanta zamanto mai dauri fa la yadurru tahriquha li'arid at-takhallus min intiqa'i as-sakinain wasali da ake mata yayin da aka samu wasu labi sun haɗu gata da wasali wani harafi mai wasali ya zo bayan ta ita sai a yi mata a gatar ɗauri kai wani harafi mai ɗauri ya biyo bayan ta sai ita aka yi mata wasali don kar ɗauri guda biyu su haɗu da juna wannan baya cutarwa domin asali muke gano asalin hukuncinta don haka wannan haraka ɗin da aka yi mata domin a samu kuɓuta daga haɗuwar sukuni biyu ba haraka ce asaliya ba inna ma hiya harakatun ariza abinda ake nufi da alharakatul ariza wadda ba ta asali ba abinda ake nufi alharakatul asliya haraka wadda take da asali wadda dama can ita ce akan wannan haraka kun gane ku kamar a cikin fadin Allah ta'ala qala tikhruj alayhinna qala tikhruj alayhinna waɗansu malaman larabcin su ce kala tukhruj alayhinna to kaga anan gurin asalin ta qalat daudi ne da tawtani to sai ga lafazin ukhruj kha da daudi alifin da ke tsakiya din nan am hamzatul wasl a tsakiyar zance ba a kirgata don haka wujuduha wa adamuha sawa da annahu la yu'athir fil nutqi sai zan to kamar da qalat ga kuma daurin da ke kan fa ba an samu sakina ne ba fa'idan larabci ba da zaka iya burki da sakina ne a lokaci guda da haka idan an samu wannan dole a sai da za a yi tasallusi a samu wanda za a ce to kai hakura da daurinka ka koma wata dan ɗauri guda biyu ya za a yi a farki da lokaci to a irin wannan wanda ya fara zuwa shi ne yake haƙura da ɗaurin su sai a yi masa wasali dan ya ɗaure na bidin kaga anan sai a ce qala tukhrud alayhin ko qala tukhrud alayhin wannan kuma sabanin su dangane da fi'ilin ukhruj ne tun da fi'ilin ukhruj da su fi'ilin udkhul wanda harafi na biyu a cikinsa a harafi na uku a cikinsa ya zanto mai goma ne ka'ida ta far yayin da fi'ili a amri ya zanto harafi na uku a cikinsa ya zanto mazmum goma gari to hamzatul wasl din da za ta zo ko dukkan harafin da zai zo musamman da ya amsa da wasu da za su sai su zanto ita ma mabruma ce kaga wajen da kala ya dukulu udukulu kharaja ya kharuju ukhruj qatala ya qatulu uqtul saboda me kace uqtul ukhruj udukul domin da ta wanda harafi na uku ne in ka fara kirge da ra wanda harafi na uku ne cikin ukhruj da ka wanda harafi na uku ne cikin udukul in ka fara kirki don ma gare shi don haka dole hamdu da wasu ne ta maka mata ne don ma amma in wani wasali ne gare shi ba don ma ba kamar alima ya alamu yayin da ka zo fi'ili amri sai ka ce me i'lamu saboda na uku mai gare shi fataha gare shi ba don ma bace ba don haka hamdu da wasu ne sai ka mata kasara haka in ma wasalin kasa gare shi kasra zaka mata daraba yadribu sai ka ce me yadrib kaga ilam yadrib ina ba ta an fahimta amma idan wasali a harafi na uku yanzu to ban ma gare shi sai ka mata me ban ma udkhul ukhruj to shi yasa da aka zo nan wajen qala tukhruj alaihim ko qala tukhruj alaihim me ya kamata mu yi wa ta'un din da wadan suka ce mu mata bamma tunda mun abin da ya kamata hamzatul wasl ta samu ne inda an fara zance da ita shine aka dauka aka baiwa ta a yanzu to asali ka tashi da sai a ba wadan suka ce ba ruwan mu ita idan za a yi a takalluf min as-sakidin ka'ida shine kasra ake da haka kala tukhruj alaihim waɗanda ku suka ce kala tukhruj alaihim kaga kowanne da shi yasa sai kira'a guda biyu suka zo akan kalma wata kira'a kala tukhruj alaihim wata kira'a kala tukhruj alaihim kira'a guda biyu da su zo a ciki kun bayyana ina ga suna mu a ƙarshe ɗaya ko magana da zai amma lallai sai mun samu allo in muna son mu fahimta idan aka zo abin da ya shafi na hau da sarraf lokacin da za a yi fidar kowace kalma wato tana buƙatar sai an yi gwari-gwari a kan allo za a fi da su amma dai a haka ma na tabbatar waɗanda suke da fasahan cikin su suna rikewa sosai da sosai haka kuma tsalata a taina fa'ina qalata asalinta qalat ne to sai aka shigar da me alifu tasniya alifu tasniya kuma sakin ga qalat ita ma ta kuma sakin to a nan gurin sai aka hakura da sukunin da ke kan alifu ta'u ta'anis aka mai da shi ne haraka to amma me yasa aka mai da shi haraka aka mai da shi kai fata ba mai da shi kasra ba mu yadda shi zan ba kamar da muka yi bayani a baya ba saboda saboda alif kawai dan shi ka'idar alif in dai kaga alif to duk abin da ke kafin shi dole zama mai maktubu ka'idar su kamar in kaga ya abin da ke kafin ta dole zama mai kasra in kaga wawu sakin dole abin da ke gaban sai zama to ba mu to shi ne ka'idar yasa sai fita daga wancan asalin da aka sani wanda muka yi jarhi zata sai fil ولما تقدم يتبين لك ان علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثه اقسام قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التعنيف الساكنه وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف وقسم يشترك بينهما وهو قد daga nan in ka tashi sai ka dunkule zance ka ce wa mimma taqaddama daga abin da ya gabata a baya na duk bayanin da aka yi ya tabayyana laka anna alamatil fi'l allati zakaraha al-mu'allif alamomin fi'ili waɗanda mawallafi ya ambace su ala salasati akata kashi uku kismun yahtasu bid-dukhuli ala al-madi akwai kashin da baya shiga cikin kowane fi'ili sai fi'ili madi kadai wa ta'u ta'anis الساكن وقسم يختص بالدخول على المضارع da kuma kasin da baya shiga cikin kowane fili mudari kadai ke shiga wa huwa as-sin wa sawfa wa qismun yashtarku bainahuma da kasin da yake shiga cikin fili mudari ya kuma shiga cikin fili madi wa huwa qad fili qad to anan gurin sai wani yayi tambaya yace fili amri ne yayi shi kuma da wace alama ake gane shi tun da dai waɗancan alamomi guda hudu gashi an rabawa mudari da mai da mazi to shi sai al'amur wace alama za a gane shi to shi zai ba da ansa kai
وقد ترك علامة فعل الأمر shi mai asalin azrumiya sai ya kyale alama ta fi bi amri bi amri yanzu mai sharhi ne zai masa lauya ya kawo ta ko ya faɗi dalilin da ya sa bai ambace ta ko ma dai meye zai ce gashi nan zamu je
وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نور التوجيه نهو قم وقعد واسجد وانظر فإن هذه الكلمات الأربعة دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها يا المخاطبة في نهو قومي وقعدي أو مع قبولها نون التنكيل في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك kaga aslan shi mai al'ummiya bai ambaci alama da ta shafi fili amai ba to kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske fasinta shi yasa sai mai sharhi ya masa istidraki wato ka karasa abin da mai mawallafin baya ya bari kila saboda zuhudi tunda dan adam yana da gajiyawa irin ta ba za ka ci dan adam ba zai kuskure to sai ya kawo ta ce yanzu alama ta fi ilal amri ga nan gurin dilalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya al mukhataba aw nuna tawki wato shi fi ilal amr abin da ke nuna shi dilalatuhu ala talab wato ya kasance yana nuna neman wani abu to kaga a nan gurin matsalar fi'il amr ba kamar waɗancan guda biyu ba da almudari da al'amr da al-madi ko ne ka lura da ma'anar da da da da alamarsa da aka sa mata da kad saufa da sin da tawtanin sakina din nan da ka lura cewa ga su a cikin wannan fi'ili ko fi'ilin zai iya karɓar su ka gane wannan lafazin fi'ili ne ko ka san ma'anarsa ko baka sani ba amma shi fi'ilin amr fa sai ka yi sai ka san ma'anarsa don yake dilalatu wa ala sala ya za ka gane wannan yana nuna nema in baka san ma'anarsa ba ganin kalma kadai ba tare da ka san ma'anarsa ba baya sa ka ce wannan kalmar tana nuna ana neman wani abu to kaga wannan alama alama ce ma'anawiya waɗancan kuma dukkan su alamat ne lafziya wannan kuma alama ce ma'anawiya kaga dilalatuhu ala talab ma qabulihi ya al-mukhataba sannan kuma ya zanto zai iya karbar ya ta al-mukhataba in an baki ko da yanzu babu ita an fahimta ko au nuna sauki ko kuma zai iya karban nuna sauki idan an baki ita yanzu a ce waɗancan fi'ilai da fi'ili madi da fi'ili af da fi'ili mudari kowane ɗaya idan ya samu alama ɗaya ta wadatar sannan alama da zai samu alama ce wadda take lafuziyya amma fi'il amurfa dole sai ya samu alama guda biyu alama ta farko ma'anawiyya alama ta biyu lafuziyya alama wadda take ma'anawiyya dilalatuhu ala talab alama wadda take lafuziyya ma'a qabulihi ya al-muqatabati aw nuna tawfiq ya kasance in an ba shi ya al-muqataba zai karba ko in an ba shi nunu tazkir zai karba yanzu dan kace uktub hada yadullu ala talab wa bitali huwa fi al-amr shin wannan uktub din in an ba shi ya al-muqataba zai karba eh dai idan mace ce guda ɗaya kake magana da ita suka ce da ta me uktubi kaga an ba shi ya al-muqataba ya karba in an ba shi nun tauhid zai karba eh dan za Allah ta kace uktubanna lalle karbuta nun tauhid ina ba za mu yanda kaga in an ba shi zai karba haka in kace unzur mutum da yake هذا فعل الامر بدلالته على الطلب لانه طلب للنظر هل يقبل يا المخاطبة إذا أعطيناه؟ نعم يقبلها domin za mu iya cewa ima ce unzuri in namiji ne za mu yi taukidi misalin taukidi sai mutum ne unzuranna a unzurunna unzurunna kaga an ba shi wato unzuranna an ba shi nun taukidi ya karfa unzuranna an ba shi nun taukidi ya karfa kun gane ko wato akwai bambanci tsakanin unzuranna da unzurunna kar wani ya dauka wajen yi guda biyu ne kowanne ya halatta a kowanne ba nasa ba unzuranna in mutum da ya kake wa umarni unzurunna in jama'atu dhukur ne kake wa umarni kamar uktubanna in mutum da ya kake wa umarni da rubutu in mutane da yawa ne uktubunna to dan me aka ce uktubu aka yi ba ba din aka mata bamma domin ta nuna akwai wawu na jama'a wadda aka shafe ka me zai nuna ta bamma ina ba dan bai amma aslan abin da yake kafin nuna tawkid sawa'un kanat musaqqala aw mukhaffafa abinda ke kafin ta fataha ya kamata ya samu unzuranna uktubanna ikra'anna amma za ka yi bamma in ya kasance fi'ili ne da ka fuskantar da shi zuwa ga jama'atu zukur dan wannan bamma din ta nuna akwai wawu aljama'a wata take almahzufa sai kace uktubunna ikra'unna ina fata an fahimta ko ila ila asri shine yake cewa wa hiya dilalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya al-muqataba aw nun at-tawkid nahwu qum waq'ud waktub wanzur فإن هذه الكلمات الأربع وأن كلمومي هدو دالة على طلب وصول القيام سنة نون كان نيما أتايا أتكنكم والقعود هو أزونا أتكن أقعد والكتابة هو أيربوتو تكن لفظ أكتب والنظر هو دوبا أبو كوكلا أبو أتكن لفظ انظر مع قبولها يا المخاطبة في نحو قولي وقولي ga shi kuma kowane ɗaya daga cikin su zai karɓi yawon musataba in gabaji a madadin kom sai ka ce komi a madadin akwakwaot sai ka ce ukwaudi ma qabilaha nuna tawkid fi nahwi in kuma ka ba ta nuna tawkid za ka karba a madadin uktub sai ka ce uktubanna unzur sai ka ce unzuranna ila ma yanfa'uka unzuranna ila ma yanfa'uka dubi abin da zai amfane ka yi nazarin abin da zai amfane ka kun ga a nan gurin za mu ga fi'il al'amri ya ta babban da al-mudari wal madi domin fi'il al-mudari wal madi alamat inda ake sa musu alamat ne guda ɗaya ɗai sannan alamat ne lafziyya amma fi'il al'amri kuma lalle ne a samu alama guda biyu alama ta farko ma'anawiyya alama ta biyu lafziyya alama ta farko da take ma'anawiya ita ce mai dilalatuhu ala talab alama ta biyu da take lafaziya shine qabuluhu ya ya al-muqataba aw nuna tawji kenan magana kuma gane cewa waɗannan alamomi guda biyu sai sun samu su biyan sannan fi'il al-amri ya amsa sunan fi'il al-amri don me ka iya samun ga lafazi ya samu tsaya daga cikin waɗannan alamomin bai samu ta biyun ba to kaga a nan gurin ya zama fi'il al'amri bai zama fi'il al'amri ba kamar yanzu idan ka ce nazari da raki ina fata muku nazali ala wazni fa'ali kenan da raki ala wazni fa'ali kima nazali yana nufin inzil daraki yana nufin mai adrik kara'i yana nufin ikra kharaji yana nufin ukhruj ina fata an fahimta dukkan su alawa zami fa'ali to wannan lafazin a haka me za mu fakalita ga ganin sa dilalatuhu ala talab ya nuna akwai me ba domin idan nace nazali ina nufin mai injin ya zama talab ne sauka jara'i ina zaka karanta wajen ko kiriski kara'i ina zaka karanta za su yi bilala ala talab amma hal ya kabalu ya al-mukhataba la hal ya kabalu min tawkid to kenan bai zama fi'il al-amr sai bai zanto ismu fi'il al-amr wannan kuma nan gaba za mu yi لكن يدل على الطلب لكنه لا يقبل لها المخاطبة ولا يقبل نون التوكيد إذا هو ليس بفعل الأمر لكنه اسم فعل الأمر ina jin an fahimci wannan zuzugo to abin da ke gaba da asila da yake ma hiya alamatul fi'il